قال المؤلف رحمه الله تعالى malam ya ci gaba da bayani rahimahullah yake cewa babu du'a'i ila shahadatain wa shara'i'il islam malam yake cewa babu du'a'i ila shahadatain babin da zai bayani game da kira zuwa shaidawa guda biyu wato kalmar shahada kira zuwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah kira zuwa tauhidi kira zuwa kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da bauta ba tare da an hada shi da wani a wajen bauta ba kamar yadda muka ji wanda wannan shine maksudi da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko dukkanin manzanninsa baki daya kuma shi ne maksudin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci mutum da aljan shi ne don ya umarce su su bautata masa kada su hada shi da kowa a wajen bauta shi ya sa wannan babun shi ne mafi alkhairin abin da annabawa suka shagaltu da shi kuma shi ne mafi alkhairin abin da ɗalibin ilimi zai shagaltu da shi a yanzu kiran mutane zuwa tauhidi da bayyana musu hakikanin addinin musulunci mutum ya fahimci addinin Allah gane cewa idan mutum yana shirka yadda yake da awon musulunci yadda yake sallah da azumi da sauran ayyuka na ɗabi'u na musulunci wannan ba zai Allah madaukakin sarki ba zai karɓa masa ba saboda fadin Allah ta'ala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karba ne kadai daga wajen ma'abuta tauhidi wanda yake shirka Allah madaukakin sarki baya karba da wajen shi yasa za ku ga a baya malami bayani ai game da kira zuwa la ilaha illallah shi ne babun da ya gabata malami bayani game da shi shine babul amri bil imani billahi ta'ala wa rasuli wa shara'i dini wa du'a'i ilayhi amma nan ma sai ya kara babi da babin da zai bayani game da kira zuwa la ilaha illallah da kuma bayanin shari'o'in musulunci kira mutane zuwa su aiki wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda muka faɗa yadda yanayi ya canza to kada a ce ɗalibin ilimi ya canza saboda kamar yadda muka sha faɗa manhajin ahlus sunna wal jama'a baya canzawa dan mutane sai ga mutum yana kan tafarki mai kyau daga baya kuma sai ya canza yanayi ana ana karantarwa ta tauhidi da kira zuwa addinin Allah daga baya kuma sai ga mutum ya canza saboda wata manufa to shi addinin Allah ba kamar siyasa yake ba ita da'awa ba kamar siyasa take ba manhaji ana tafiya ne akan sa kamar yadda aka faru shine kira zuwa tauhidi ba dinawa ba tsakkautawa yadda mutane suka fahimta a ci gaba da yi a ci gaba tunda da an ja da baya wasu suna zuwa ne wasu suna tafiya ana haifar wasu wasu suna tafiya in ka ce ai an karantar da tauhidi misali a masallacin nan masallacin nan an jima ana karantar da tauhidi an sauke littafai guda kaza waya duk wannan tauhidin da ake wani bai zo ba shi yasa ko da yaushe ake duk wanda ya so ya samu ana yin tauhidi in ma zai tafi ya tafi ana yin tauhidi kuma a cigaba da karantar da sauran shari'a amma wasu sai ka ji an ce ai masallacin ai an taba karantar da kitabun tauhidi ko shikenan kuma sun gama da farko zuwa ƙarshe wai ai an taɓa karantar da kitabun tauhidi karantarwar tauhidi ba ta karaitawa ba ta saurarawa ko da yaushe da kira zuwa la ilaha illallah Allah ta'ala ya dace na mai na
Thank you.
taimako dama duba da duba da bayan bayan wannan ma akwai hadisi ya sosai da Allah yake cewa kullu muskirin khamr da abin da yake sa maye to giya ne kullu khamrin ko haram da kuma abin da yake tafi da hankali yake sa maye haramun ba dole sai an ce giya ba ce da abin da yake gusar da hankali sawa'un za a sha ta baki ko a sa ta cikin jini ta hanyar allura ko a shaka ta numfashi duk wannan haramun ne amfani da shi da haramun ne amfani da shi sai dai wanda ake masa haddi shine giya kawai shi ita kawai ake wa haddi wanda ya allura wata take sa mai hankalin sa ya tafi to ba a yi masa haddi idan na shan giya sai dai ya aikata haramun haka ma wanda yake shan ganye masu shan wiwi din nan da yake tafi da hankali shi ma ba a yi masa haddi irin na giya giya ce kawai ake masa haddi ma kuma wasu abubuwan ma ɓarnar su ta fi ta giya kamar kaga ganye ya fi giya saboda wanda hankalinsa ya tabu saboda ganye to hankalin baya dawowa duk ita ko giya idan mutum ya sha da ya watsake to hankalinsa zai dawo ita tana lulluɓe hankali shi kuma ganye da sauransa yana birkita hankali in ya tafi in zai dawo to wani kaso baya dawo shi yasa duk wanda ya samu dirfa dirfa shan ganye za a galibin sa haukace masa Allah ya mana afuwa na'am malam yake cewa babu du'a'i ila shahadatai babin da zai yi bayani game da kira zuwa shaidawa guda biyu la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa shara'i'il islam da kuma kira zuwa shar'o'in musulunci shine a kira mutane zuwa su aiki da su bayan an kira su sun fahimci tauhidi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع duka wannan malaman guda uku daga waki'i qala abu bakrin haddathana waki'u ma bakar arwayatsa ya amfani da tahdid su kuma sun yi amfani da an an zakari ibn abi ishaq an zakari ibn ishaq قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لذا معاذ بن جبل الله تبارك وتعالى يقارى مسا يردا دشيل لك ننسى حبي باكي قال أبو بكر الرواية أبو بكر بن أبي شيبة ربما قال وكيء عن ابن عباس ونلوكتي وكيء يكن شي لك عبد الله بن عباس أن معاذا hakika mu'azu kala ya ce wani lokaci kuma daga ibn abbas daga mu'azu sai ya zamanto ko dai ya zamanto hadisin daga hadisin mu'azu ne ibn abbas yana ruwaya daga wajensa ko kuma ya zamanto hadisin abdullahi dan abbas cewa an yi abin a gabansa kun ga da bambanci yayi idan ya zamanto ibn abbas an yi abin ne a gabansa zai zamanto yana daga cikin min musnad ibn abbas shi hadisin in ko ba a yi a gaban sa labari aka bashi to hadisin min musnad mu'az to shine bambancin shi yasa wani lokaci yakan ce daga Abdullahi dan Abbas anna mu'azan qala ba'athani rasulullah kaga shi ya bashi labari wani lokaci kuma sai ka ji lafazin hadisin ya zo kamar an yi a gaban sa to qala mu'az yace ba'athani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike ni zuwa da'awa zuwa garin Yaman zai zo a ruwa ya gaba qala sai manzon Allah ya ce innaka ta'ti qauman min ahli alkitab kai zaka je wasu mutane wa'anda aka ba su littafi fad'uhum ila shahadati alla ilaha illallah ka kira su zuwa su shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shaida da bakinsu kuma su kudace a zuciyarsu kuma su yi aiki da haka wa anni rasulullah su kuma shaida cewa ni manzon Allah ne furta da bakinsu su kudace a zuciyarsu kuma su yi aiki da haka kira su zuwa wannan fa inhum aqa'u li zalika idan suka yi biyayya ga hakan suka amsa wannan kiran sai ka je mataki na gaba فأعلمهم سيك فندس أن الله افترض عليهم خمس صلوات سوى الله مدوكتين سيكي يا فرنا سامس يصلوني هدا بير في كل يوم وليلة أتكين قوة ندري دين كل ذا يصلوني بير فإنهم أطاؤوا لذلك إذا سك أمس هكا سك يد سك والد يا ذاتي sai a je mataki na gaba kuma fa a'limhum anna Allah farada alaihim khamsa salawati sai ka sanar da su cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta musu sallu a afwan anna Allah farada alaihim sadaqatan cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta musu sadaka abin nufi zakka tu'khadhu min aghniyaihim za a ringa karba daga wajen mawadatansu fa turaddu fi fuqara'ihim za a ringa bayarwa ga talakawansu fa inhum ata'u lidhalika idan suka yi maka biyayya game da haka fa iyyaka wa qara'ima amwalihim ina yi maka shiri babu kai babu manya-manyan dukiyoyinsu kar in za a karɓi zakka sai ka ce a baka wannan ƙasa a baka mafi kiba a baka mafi girma shine a kara'i jam'i ne na karima shine dukiya mai karamci mai tsada a wajen mai ita mai kiba to kar ka ce za a karɓi wannan a karɓi tsakatsaki wata ƙida watan mablum ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunce shi fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijabu saboda addu'ar wanda aka zalunta babu hijabi tsakaninta da Allah, to ba abin da yake hana ta isa wajen Allah, take Allah yake amsa ta kuma ya ɗauki fansa a kan azzali. Kuma kaga ya nuna cewa ko da ashe a wajen abin da ya musulunci ya zo da shi wajen karɓar zakka in aka zalunci mutum ne addu'a Allah zai yi masa haƙƙinsa. Zalunci yakan shiga hatta nan gudu. Da ka wannan hadisin ya dace da babu, ya nuna cewa ashe ya halatta a fita da awa. kamar yadda ahalus sunna suke sai a fita da awa'i zuwa garuruwa ko a fita zuwa wasu jahohi ko a fita zuwa wata karamar hukuma je a kira zuwa musulunci kansa ko a je a karantar da su wani abu na addini wanda dai ya kamata a ce duk wanda Allah ya bashi dama ya hore masa to wannan yana da kyau wallahi ce mutum ya je wani gari dan ta wani gari ko wanda ko ba a san ka ba in ka je ba dole sai an san ka ba ka je sai ka ne babba a garin sai ka ce to da Allah kai ne wane wane ka zo da ID card ɗinka ka zo ne daga waje kaza da Allah kana so washe gari gobe za a tara maka mutane za ka yi bayani game da abu kaza da abu kaza ko tauhidi a kira su zuwa tauhidi mutum da shi ne ya fi kuma an kira su zuwa tauhidi sun sani sai ka ce to za ka bayani ne game da sallah so kake kawai ka koya musu yadda ake sallah a yau da farko zuwa ƙarshe ko a koya musu yadda ake wankan ibada ko a koya musu wani abu wannan ba wai kar ka tsare wa sai ka yi nisa yanzu ka hau mashin ko tafiyar awa ɗaya kai anan za ka samu irin wannan rubutu wuraren da ba a yi ba ko tafiyar awa ɗaya yanzu kai yamman nan irin can gaban gurin gari sai akwai wuraren da ake bukata kaga wannan ba sai ka kwana ba sai ka kwana ba da ka yana da muhimmanci sosai duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya samu dama don ka je irin su sumaila irin su dan batta irin su menene nan an ce har maguza ma ana samu duk wanda yake da damar da zai ji karya raina abin da zai yi Allah madaukakin sarki ya ba mu iko baki ɗaya gari eh a garin baki daya inda ai daga bayan musulmi ko kuke yi wa wane ne eh tabbas eh shi ne har yanzu eh har yanzu wuraren da suke bukatar da'awa sosai sai dai wasu na cewa wai abin da ake a nan wai duk ba shi da wani amfani an bar can bai san barnar da ake a cikin gari bane su can kafircin yana fili ne kowa ya gane nan kuma shirka tana ɓoye magabarta suke zuwa su yi shirka su roƙi shehi da wani ya duk ɗaya ne duk ɗaya ne nan da yake ba kowa yake gane shirkar da ake a nan ba sai mai basira amma tantan da su sun ce maguza ne kowa ya san cewa kafirai ne shi yasa nan din ma da ake yi wanda yake shawai an bar mutane kafirai a kan an zo anan shagartu a cikin musulmi bai ma san me yake kwata kwata irin yadda ake a cikin gari ai ba a yin ta ma a wajen shi ne amma ko ina yana da kyau inda mutum ya samu dama a yi a cikin garin kuma a fita wajen garin kai Allah ta'ala ya ba mu iko alaikum salam na'am na'am na'am na'am na'am sai a san da a wani sufaye da ɗariku to ka duba fa subhanallah Hmm. to Allah ya bada nasara ma Allah ya bada nasara dama yana da kyau sosai su ma suna da haƙƙi ringa zuwa a yi da'awa a je a karantar kira su zuwa tauhidi Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu mala yake cewa haddathana ibn abi umar قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين إذا عبد الله بن عباس Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa yarda shi da mahaifinsa da dukkanin sahabbai ba. Annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ba'atha mu'adhan ila al-Yaman. Abdullah dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki mu'azu zuwa garin Yaman saboda da'awa kira mutane zuwa tauhidi a kira su zuwa addinin Allah. faƙada ya ce innaka sata'ati qauman wato da sannu kai zaka je wajen wasu mutane bi mithli hadisi waki misalin hadisin waki da ya gabata anan mai mutaba'a gare shi shine Bishir ibn Sari ya rawaita hadisi daga Zakariya ibn Ishaq haka shi ma a can waki daga Zakariya ibn Ishaq da ka Bishir ya kawo hadisi kwatankwacin hadisin wakil da ya gabata. قال حدثنا أمية بن بسطان العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara masa yarda da shi da mahaifinsa da dukkanin sahabbai baki ɗaya. Anna Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam lamma ba a samu aga, yayin da annabi sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya aiki mu'abu, ilal Yaman zuwa Yaman, ƙala ya ce da shi, innaka taqdamu ala qaumi ahli kitabi kai za ka isa ga wasu mutane ma'abuta littafi wato Allah madaukakin sarki ya saukar da littafi gare shi abin nufi shine suna da karkushin ilimi da haka akwai shubuha tare da su sai ka yi shiri ka san da irin amsar da za ka ba su ka san shubuha ka sanya za ka magance ta shi sa a gaya masa don yin shi shi yasa duk wanda zai ji da awa kafin ya je dole sai ya san bangaren da zai ji da awa din takamimi ne zai kai shi wajen da awar za a kira ni zuwa tauhidi ne suna yin shirka shirka suke wace irin shirka suke yi wace irin shirka suke wace irin shubuha ake kawowa ake fakewa a yi wannan shirkar da ita me suke cewa da me suke dogara menene hujjojinsu menene amsa a kai sai mutum ya san wannan ya kware kafin ya je da awa shi ne maza Allah yake masa ishara a nan cewa za ka je wajen wasu mutane da an ba su littafi suna da shubuha da haka in ka je ba ka da shirin ba da amsa da tattaunawa da su to da ka je sai ka ga cewa kamar ana nema a ƙure gaskiya saboda wanda ya je da gaskiya bai yi shiri ba shi ne manzo Allah yake masa ishara a nan shi yasa da hawa tana da laduba da wasu ka'idoji da al'amuran da ya kamata mutum ya kula da su in ba haka ba idan mutum ya tinkara ba tare da ya shirya ba sai ka ta bangaren sa sai ya cutar da wanda ya ji da awar zuwa gurin su saboda zai bayyana cewa in suka ƙure shi sai su ga cewa to ai abin da suke kai shine gaskiya shine abin da yake shi yasa sai an yi shiri sosai kuma ayi addu'a sosai Allah madaukakin sarki ya taimaki sunna ya taimaki ahlus sunna Allah ya taimaki tauhidi duk inda yake da ka yake cewa da su za ka je wajen wasu mutane wanda an ba su littafi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatullahi azza wa jalla ya kasance farkon abin da za ka fara kiransu zuwa gare shi shine kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da bauta kada a ce za a fara karantar da su wani abu daban wanda ce za a fara koya musu sallah ko karatun Qur'ani a tauhidi ake fara karantarwa fa idza arafu Allah idan suka san Allah suka san haƙƙin Allah suka kadaita Allah da haƙƙinsa fa akhbirhum to sai ka ba su labari أن الله فرض عليهم خمس صلوات شوى الله مدوكين سركي يا فرلن سامس سلولي قدا بير في يومهم وليلتهم أدرسوا دينس شكين أوى عشرين دهود أتشين سكن كان زاي سلولي قدا بير فإذا فعلوا إذا سكا أيك سحكا فأخبرهم تكبات العباد سندسوا أن الله قد فرض عليهم زكاة cewa Allah ya farlanta musu zakka tu'khadhu min abniyaihim za a ringa karba daga wajen mawadatansu fa turaddu ala fuqara'ihim sai a bayar ga talakawansu fa idza ata'u biha idan suka yi biyayya da wannan wato suka miƙa wuya suka yi biyayya suka yadda za su bada zakka fa khudh minhu to ka karbi zakkar daga wajensu wa tawaqqa kara'ima amwalihim kuma ka kiyayi manya-manyan dukiyoyinsu karka ce za a karbi wato dabba mafi girma dabba mafi ƙiba za ce za a karbi uwar garki ko bijimin garki za ka karbi wanda aka shar'anta maka shine tsakatsaki ba a karɓar ƙarami ko wanda yake mai wata illa ba kuma a karɓa wanda yake babba wanda ya fi kowanne albarka sai in mai dukiyar ne ya ce zai bada to shine sai a karba sai ce shi zai ba da wannan ga dai wanda yake wajibi sai ce zai ba da wanda ya ninninka shi in dai ya yadda zai ba zai zaɓi da sai a karɓa amma a ce za a karɓa ba tare da sarransa ba to wannan zalunci da haka wannan hadisin da hanyoyin da malam ya kawo hadisin tashi ya dace da babu cewa ga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam har aike yake ya aika mu'azu ya aika abu musa ya aika ali wato yana aika sabansa zuwa da'awa zuwa kira da addinin allah ji a kira mutane zuwa addinin musulunci da haka wannan ya nuna cewa musulunci ana yaɗa shi ne ta hanyar da'awa ta hanyar karantarwa da ba a karantar da addinin musulunci da ba a yin da'awa irin ta ahlus sunna wal jama'a zaka samu wajen amace yake an ba abin da zai gudana sai gargajiya wanda aka samu iyaye da kakanni suna kai za a bautata wa Allah da jahilci a bautata wa Allah madaukakin sarki da san zuciya da ka wannan ya nuna cewa addinin musulunci ba addinin kasala ba ne za a tashi tsayin daka a kira zuwa ga Allah gida da waje kamar yadda bayani ya gabata ba a cewa yanzu birni duka mutane sun fahimci addinin Allah a je ƙauyuka ina wanda yake faɗi wannan bai san me yake ba cewa yanzu birni wadda an fahimci addinin Allah duk malamai suna birni duk da awa tana birni kai nazari ka gani me yake a birni har yanzu muna buƙatar ɗaruruwan malamai har yanzu muna buƙatar dubunnan ɗaliban ilimi a ci gaba da karantarwa ana dawa wallahi da abin da ake za ka yi mamaki abin da yake ruɗar wasu abin da yake yawo ne baki ɗaya haka na malamai da sautinsu da yake ji aya sauti za ga ana yana yawo ana yaɗa shi amma ka yi bincike ka gani ka bincika unguwa guda ka ji me ake karantarwa cikin unguwa za ka yi mamaki za ka yi mamaki ka bincika ka ce yanzu nan me ake karantarwa unguwan nan wannan masallacin me ake karantarwa da irin da awa ake wallahi za a ga cewa yadda ake yunwar ilimin a birni ma ba a yunwar sa a cikin ƙauye za ka tabbatar da wani kuma shirka da take faruwa a cikin birni to irin ta ce dai take faruwa ƙauyukan ba wani bambanci shi yasa kamar yadda muka faɗa ko ina yana da haƙƙi wanda yake da damar da zai yi tunda musamman yanzu abin yanzu wannan tafiyar da zaka yi ta kwana ɗaya ka ji abin da kake bukata sai ka rike bari abubuwa sun yi tsada ko kwana ɗaya za a yi wuni ɗaya kawai ce za a tafi ƙarfe takwas a dawo takwas na yamma mutum biyu in za ka je wallahi za ka yi mamakin abin da za su bukata na wannan da'awar da za a je a yi shi yasa abin dole sai mun haɗa wato ƙarfi da ƙarfi taimaki juna a haɗa kai a kira zuwa addinin Allah karantar da mutane su kira su zuwa addini Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana malam ya ci gaba da cewa rahimahullahu ta'ala babul amri bi qitalin nas babin da zai yi bayani game da yin umarni da yaƙar mutane shine kada a bar su kawai a zuba musu ido a'a har yaƙar su za a yi hatta ya ƙulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah ko da a fili ne ko da ko bai shiga zuciyarsu ba ba za a bar su kawai su tabbata akan shirka su tabbata akan kafirci akan wani addini daban wanda ba da Allah ba a'a wato za a bi mataki-mataki in har ta kai ga sai an yi yaƙi to za a yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wato sai sun yi kalmar shahada kamar yadda bayanin ma'anar kalmar shahada din ya gabata wa yuqimu salata kuma su tsaye da sallah ويؤتوا الزكاة كما سبار الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما سبار الزكاة ذكر أبن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزود شيء na addini kada mutum ya bambance komai mutum zai karba addini baki ɗayansa wa anna man fa'ala zalika wa babu zai yi bayani akan cewa duk mutumin da ya aikata haka wato ya furta kalmar shahada ya tsaye da sallah ya ba da zakka da sauransu ya yi imani da abin da manzon Allah ya zo da shi ya aikata hakan asama nafsahu to ya tsare kansa ba za a zubar da jininsa ba jininsa bai halatta ba wa malahu kuma ya tsare dukiyarsa ba za a karba a matsayin ganima ba illa bi haqqiha to sai dai da haƙƙin wato sai da haƙƙin kalmar shahada a wata ruwaya sai da haƙƙin musulunci da haka in dai ya taba abin da musulunci zai taba jininsa to za a taba jininsa in ya aikata abin da za a taba dukiyarsa za a taba dukiyarsa na haƙƙin musulunci wa wukilat sariratuhu ila Allah ta'ala kuma za a dingina sirrin sa zuwa ga Allah madaukakin sarki ba ruwanmu da sirrinsa cewa to wannan kalmar shahada da yayi a ci gaba da bincike ana sa masa ido ana bin diddiginsa ana har sai an tabbatar da cewa munafiki ne ko da gaske ya faɗa a da kun faɗa da ya faɗa sai ku danganta shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala har sai kishiyar hakan ya bayyana amma ba abin diddigin sa a ringa cin dindiniyar sa sirrin sa kawai sai a bar shi zuwa ga Allah wa qitali man mana'a zakata haka dai babu zai bayani game da umarnin a yaƙi duk mutumin da ya hana zakka aw ghayraha min huquqil islam ko ya hana wani zakka na haƙoƙin musulunci shi ma sai a yaƙe shi akai kamar kiran sallah sai a yaƙe su akan cewa lalle za su ringa yin kiran sallah wa ihtimamil istimami bi sha'airil islam sannan babin zai umarni game da abin da yake nuna damuwar shugaba da alamomin addinin musulunci kamar irin su kiran sallah da abin da ya shafi shiga irin ta musulmi da sauransu duk babin zai tattauna kan wayannan matsaloli wannan matsaloli ne masu matuƙar muhimmanci tun daga kalmar shahada har zuwa abin da malam ya tattauna a kai duk babin zai tattauna a kansu قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن أقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين daga Abu Huraira Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa yarda da shi da dukkanin sahabbai baki daya kana Abu Huraira yace lamma tufiya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma zuwa ga Allah wasu khulifa Abu Bakr ba'dahu aka kalifantar da Abu Bakar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kafara man kafara min al-arab kuma wanda suka kafirta daga mutanen ƙauye na larabawa suka kafirta qala umar ibn al-khattab li abi bakr sai umar yake cewa abubakar radiyallahu anhuma wa ali sahabati ajma'in yake cewa kaifa tuqatilun nasa ta yaya zaka yaki mutane wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alhalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce umirtu an uqatila nasa an umarce ni na yaƙi mutane hatta ya ƙulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah faman ƙala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu to ya tsare dukiyarsa daga gare ni haka ya tsare jininsa ya tsare kansa daga gare ni illa bi haqqihi sai ne da haƙƙin musulunci wa hisabuhu ala Allah hisabinsa yana wajen Allah madaukakin sai wato Allah ne zai yi masa hisabi indai har mutum ya furta wannan kalma ta la ilaha illallah ya riga ya tsare jininsa da dukiyarsa ba abin da za a yi masa ba za a taɓa jininsa ba ba za a taɓa dukiyarsa ba amma hisabinsa abin da yake ransa shin ya faɗa ne da ikhlasi musuluncin yake da gaske ko ya faɗa ne kawai don ya kare jini da dukiya wannan yana wajen Allah za a danganta shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga tunda mutane sun yi kalmar shahada shi kuma yana so ya yaƙe su saboda sun hana zakka Umar sai yake ga tunda sun yi kalmar shahada to sun tsare fa jinin su da dukiyar su sun tsare jinin su da dukiyar su sai dai gashi a cikin hadisin cewa illa bi haqqi kuma zakka tana daga haƙƙin tana daga haƙƙin musulunci shi yasa ga amsar da Abubakar ya bashi faqala Abu Bakr Abu Bakr sai ya bashi amsa yace wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakati yace na rantsi da Allah sai na ya idan mutumin da ya bambanci tsakanin sallah da zakka wato yace zai yi sallah amma ba zai ba da zakka ba dan me zai ware su ai duk ɗaya ne yadda sallah take haka zakka take kowace haƙƙin musulunci fa inna zakata haqqul mali saboda ita zakka ai haƙƙin dukiya ce wallahi law mana quni iqana haka yace na rantsi da Allah inda za su hana ni da baibaji wanda ake daure raƙumi da shi kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda sun kasance suna ba da shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ni kuma suka hana ni laqataltuhum ala mal'i da sai na yaƙe su a bisa hana shi da suka cewa dole sai sun ba da shi tunda shi ma haƙƙin dukiya ne فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سي عمر يتي فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر عمر يتي وتوبا أبن دي كسنشي فاتي كوي ناغا تيوا ألا مدو تسنسركي ya yalwata kirjin abubakar lil qitali game da yaki fa arabtu annahu alhaq sai na gane cewa lalle hakan ne gaskiya ba a jima ba a tsaye ba a jima ana musu kawai ina ganin cewa ya fakarta ta zuwa yaki naga cewa haka Allah ya sa a ci irgin sa kwata kwata ba wani shakka da yake sai na gane cewa eh lalle datawa ce daga wajen Allah da ka sai goya masa baya kan cewa eh lalle a yake su kaga hadisin ya nuna cewa lalle za a yaƙi mutane a kan la ilaha illallah haka za a yaƙi su a kan zakka da dukkanin wani haƙƙi na addinin musulunci kamar yadda malam ya bani a kan haka wanda duka wannan bayanin musulunci ne da imani cewa ga yadda ake bi daki daki daki daki wajen tabbatar da addinin mutane wani lokaci ta hanyar taushi da kwaɗaitarwa wani lokaci kuma sai a sa ƙarfi saboda su mutane haka suke in ka ce ko da shi ruwa ɗaya za ka yi al'amari sai ya lalace wataran a kwadaitar wataran a tsoratar wataran a ba a kalli sallu wataran a tsananta ta haka ake kafa da abin da ake so a kafa shi yasa a nan abubakar ka duba da yadda yake da sauki kun ga umar aka sani ai da zalunta tsanani amma nan kun ga umar sai sai ya bayyana cewa a shi abubakar shi ma malamai suka ce in dai abami na kan gaskiya to ya fi umar tsanani in dai magana ce ta gaskiya ya fi umar tsanani Allah tabaraka wa ta'ala ya kara musu ya tsarika dan haka hadisin ya dace da babu matsalolin da ya kunsa duka ya dace da babu kamar yadda wannan babin mai tsayi to hadisin bi ya dace da wannan babu قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا قال من تبدا أخرى أحمد يا أمفاني لكلمة تحديث يتي حدثنا su kuma su biyun shine Abu Fahim da kuma Harmala su kuma suka ce akhbarana malamin su duka shine Ibn Wahab shi yace haddathana Ibn Wahab su kuma akhbarana Ibn Wahab qala wato Ibn Wahab yace akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala haddathani Sa'id ibn al-Musayyib أن أبا هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أخبره أبو هريرة ya ba wa sa'idu bin al-musayyib labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah an umarci ni na yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah wato sai sun zo da kalmar shahada faman qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah عصب مني ماله ونفسه يا غري دوكيarsa da jininsa daga gare ni illa bi haqqihi sai dai da haƙƙin musulunci shine in yazo da wani abu da ya halatta a taba jininsa ko dukiyarsa to sai a taba amma in dai babu wannan to za a tsare maka jininka da dukiyarka musulunci ba zai bari a taba maka jininka ko dukiyarka ba daga wajen shugaba ko daga wajen wani wanda ya zo da wannan wa hisabuhu ala Allah hisabunsa yana wajen Allah cewa abin da yake a zuciyarsa wannan ba a sa ka ba Allah ne zai masa hisabi ya yi kalmar shahada da gaskiya da ikilasi da yaƙini ko kuma akwai abin da yake taɓa ta na rashin gaskiya ko rashin yaƙini ko rashin ikilasi da ka dai abin da aka wakilta ka shine a zahiri dai mutane sun zo da wannan sai ka jingina sirrin su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردية عن العلاء حاء قال وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين هذا أبو هريرة الله تبارك وتعالى يقرأ مسيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذن الله يجي أمرت أن أقاتل الناس أن أمرتني ليأتي متان حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حرفي شيدا babu wanda ya cancanci bauta bisa gaskiya sai Allah, ba a bautata wa kowa sai Allah, ko mala'ika ko annabi ko waliyi ko kabari, wannan haƙƙin Allah ne, kar a bautata wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuminu bi kuma su ba da gaskiya da ni ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa bima ji'tu bihi kuma su ba da gaskiya da dukkanin abin da na zo da shi. فإذا فعلوا ذلك إذا سك أيكة هكا عصموا مني دماءهم sun tsare jinanansu daga gare ni ba a taɓa jini duk wanda ya zo da kalmar shahada wa amwalahum da dukiyoyinsu ba a taɓa dukiyar mutum illa bi haqqiha sai dai da haƙƙinta wato ita dukiyar in dai abin da zai sa a taɓa ta to sai a taɓa ta haka ma jini shi ma abin da zai sa a taɓa shi sai a taɓa shi wa hisabuhum ala Allah hisabun su yana wajen Allah Allah ne zai musu hisabi ba kai ba قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن زياد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال وتجابر أبو هريرة سكتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce umirtu an uqatila an-nas an umarce ni da na yaki mutane bi mithli hadith ibn al-musayyib an abi huraira wato sai ya kawo kwatankwacin hadisin sayyid ibn al-musayyib daga abu huraira wanda ya gabata sai ya kawo kwatankwacin sa ha وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا سوبين لك سكتي ده وكيء ده ابن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر ده جابر الله تبارك وتعالى يقرأ مسيح قال جابر يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي أمرت أن أقاتل الناس أن أمرتني نياك مثلا حتى يقولوا لا إله إلا الله حرفي سنشي لا إله إلا الله يباكنسو وبذات أمفاني سباسي لإكلاسي لغسكيا ليكيني لثورة شرعنتها amma dai in ka faɗe ta a baki aka ji za ta amfani ka a nan duniya sai dai ba ta amfani a lahira sai da sauran sharaɗanta wa bi shuruɗin sab'atin qad ujidat dole sai da sharuɗa tukunna in babu su to ba za ta yi maka aiki ba a lahira amma a nan duniya in ka faɗi ta za ta kare maka jininka da dukiyarka da sauransu amma a lahira sai da ikilasi da yaƙini da sanin ma'anarta da aiki da ma'anarta an umarce ni da mai wannan har sai sun ce la ilaha illallah فإذا قالوا لا إله إلا الله إذا سكتي لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم sun tsare jinanansu daga gare ni ba taɓa jini wa amwalahum sun tsare dukiyoyinsu daga gare ni illa bi haqqiha sai dai da haƙƙinta ita kalmar shahada wato sai da haƙƙin musulunci tana da haƙƙi kalmar shahada cewa sai ka tsare ma'anarta da kayi ridda to haƙƙinta ne sai a zubar da jininka haka tana da haƙƙi cewa za ka ba da zakka da ka hana sai a taɓa dukiyarka da sauransu wa hisabuhum ala Allah hisabun su fa yana wajen Allah ba kai za ka hisabi ka ce to wani fa ba shi da ikhlasi a fadin kalmar shahada wani munafiki ne sai dai idan an ga alamomi ko in yayi ridda amma dai duk wanda yake mustaqim akan abin da ya faɗa za a yi masa kyakkyawan zato a wakilta sirrin sa'i zuwa ga Allah kuma ƙara a sannan ya karanta wannan aya inna ma an ta muzakkir wato kai ba kowa bane ya annabi sallallahu alaihi wa sallam face mai tunatarwa kai wa'azi kake kawai kira kake zuwa ga Allah lasta alaihim bi musaidu kai ba mai dora mutane bane tilas su yi aiki da abin da ka zo da shi Allah ne yake datar da wanda ya ga dama amma kai baka dora mutane tilas su yi aiki da abin da ka zo da shi su yi imani laisa alaika hudahu قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ibn umar ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce umirtu an uqatila an-nas an umarce ni na yaƙi mutane ta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne wa yuqimu as-salat sai da sallah ويؤتوا الزكاة بعد زكاة فإذا فعلوا إلى سكاية هك عصموا مني دماءهم تنزلي هنا ننسى ذاكرين وأموالهم بدوكي ويوسف إلا بحقها سيدي ده حق كلمة الشهادة سيدي ده حق مسلم وحسابهم على الله حساب سينا وجن الله قال وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني يعني الفزارية عن أبي مالك عن أبيه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زن الله ينشي من قال لا إله إلا الله duk wanda ya ce la ilaha illallah ya furta kalmar shahada da bakinsa wa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafirce wa duk abin da ake bautatawa wanda ba Allah ba kafircewa bautar gunki ya kafircewa bautar kabari ya kafircewa bautar shehi da gausi duk wanda ake bauta a ji a ranka cewa ba za ka yi ba kuma ka kafircewa bautarsa yadda aka ba da labari yanzu wanda zai faɗi ya kira wani shehi wanda zai tashi ya kira wani shehi ko mutum ya shiga damuwa ya ce ya kira wani shehi ya shehi wani ko ya daga hannu ya roƙi manzon Allah taimako ko gafara ko ya kamun kafa da shi duk wannan shirka ce da ke kudda mutum daga addinin musulunci wanda zai je wajen boka ko ɗan duba ko wanda zai yi tsafi ko a yi masa tsafi duka wannan mushriki ne duk sai mutum ya kafirce wannan ko da mutum ya ce la ilaha illallah amma bai kafirce wa bautar shehi ba yana gama su ba su da wata matsala tunda ba shi yake ba wannan yana da matsala a cikin addini bayan ka yi kalmar shahada sai ka sai ka kafirce wa bautar duk wanda ba Allah ka ji a ranka cewa baka gamsu da bautar shehi da ake ba da bautar kabari da ake da bautar wani Allah ka ji cewa Allah kaɗai za a bautatawa za ka yi faɗa da bautar wani Allah shi ne fa musuluncin ka ya inganta ka zo da cikakken tauhidi duk wanda ya wannan haruma malu dukiyarsa ta haramta wa damuhu jininsa ya haramta wa hisabuhu ala Allah hisabunsa yana wajen Allah قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا شيخ من وحد الله دون ديكتي تألا دبوتا ثم ذكر من مثله sai ambata hadisin kamar wanda ya gabata wato man wahada Allah wa kafara bima yubadu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah wannan hadisin ya nuna cewa shi bayan mutum ya ce la ilaha illallah iya faɗin kalmar shahada kaɗai baya kubutar da mutum Allah baya karɓa daga wajen har sai ya san ma'anar to in ya san ma'anarta ta ma dai da faɗin kalmar shahada da sanin ma'anarta wannan ba zai kubutar da shi ba sai ya yi aiki da ita ko ya yi aikin ma da faɗin kalmar shahada sanin ma'anarta da aiki baya kubutarwa sai mutum ya haɗa da kafin cewa ɗagu sai ka yi baran-baran da bautar kabari da ake dukkan tauhidinka in dai ka ji a ranka ba wata matsala dan ana shirka ba ka kishi ba ka kyamata to musuluncin ka bai inganta ba dole sai mutum ya haɗa wa'annan ɗaki faɗin kalmar shahada sanin ma'anarta yin aiki da ita ba ka shirka sai kuma yin barambarin da shirka shine gaba mai tsanani da ƙauracewa shirka da kuma ƙauracewa su kansu mushrikan ma da musulmi suke yanzu sai ga mutum yana shirka kuma ana cewa ai ba kai kake ko ba ruwanka da shi ya addi ko manzon Allah ya ce da kun bi da kuma wani ya bi to sai mutum ya ɗauko aya sai ce bai sata inda ba muhallinta ba to ai musuluncin ka bai inganta ba musulunci baya inganta sai mutum ya zo da wannan ma'ana wacce ta zo a wayannan hadisai wanda muna fatan Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu hakikarin addinin musulunci saboda da yawa daga cikin mutane yanzu addinin su yana tawaya wasu ma addinin su yana baci baki daya saboda rashin sanin wayannan matsaloli masu muhimmanci na tauhidi kuma dama shi ne abin da rashin karantar da tauhidi ke janyowa rashin abin da karatun tauhidi ke janyowa shi yasa nan ɗaliban ilimi kuma yadda na faɗa ya ƙara dagewa da jajircewa wajen karantar da tauhidi da kiran mutane zuwa addinin Allah tabaraka wa ta'ala ina ga sai mu saurara a nan darasi mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu tsora daga inda muka tsaya Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarkar cikin darasin namu ba mu ikon aiki da abin da muke karanta na'am na'am na'am na'am na'am eh ai wannan azza eh eh mm al'ikira ana nufin a shirarsa mutum wajen shigar da addini cikin zuciyarsa ba tare da ya ba tare da ya karɓa ba eh cewa a tilasta wa mutum tilasta mutum a shigar masa da addini cikin zuciyarsa kaga wannan babu wanda yake iyawa sai Allah matsalar ta yi daidai da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha da kuma faɗin Allah wa innaka latahdi ila siratin mustaqim shi sallah ikraha ba a tilasta mutum cewa bai samu wato sharhu sadar game da musulunci Allah ne yake iya sa mutum ya watsaki ya gane musulunci Eh, amma ba yana nufin cewa kada a zo a yage shi dan ya karɓi addini Eh, shi ne ma'ana kowanne ka ga yana da ci Eh, amin amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك